Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dare barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a tafsirin Alkur'ani mai girma wanda alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci sarkin malaman Dakaci shugaban kwamitin tafsirai na Fitiyanul Islam na jihar Kaduna ke yin fassara Alhaji Salisu Nuhu mai masara soba ya ɗauki nauyin shirin fi sabilillah Allah shi gafarta malam bismillah
shine Allah subhanahu wataala ya ce ba za su yi burin ba saboda mene bi ma qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin sai Allah ya ce قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة وينبئكم بما كنتم تعملون Allah subhanahu wata'ala ya ce ulga ya mutu ya rasulullah innal mautal ladhi tafirruna minhu wannan mutuwan da suke gudun mushi suke tsere mushi wannan mutuwan da suke gudu to fa innahu mulaqikum ku sani cewa yana nan tare da ku yana tare da ku kaga isan balaga na alqur'ani kaga abin da kake gudun mushi menene burinka kai mushi nisa ko to ai abin da kake gudun mushi kuma yana tare da kai ina za ka je kuma kaga ba amfanin gudun kenan duk wanda ka ga yana gudu kowai je yake yi to abin na kusa da shi ina fata an fahimta wannan gudun da yake yana neman tsira ne to sai Allah subhanahu wataala ya ce gaya musu ai Allah zai tufiruna minhum fa innahu mulaqikum yana nan tare da ku ba dai mutuwa ba to kuna tare da ita summa turadduna ila alimul ghaibi wash shahada sannan kuma idan kun mutum za ku koma ne wajen masanin abin da yake koye da abin da yake bayyane shi ne Allah wanda shi ne ya cancanta abauta mashi idan kuka gudu shi za ku gode shi za ku koma mashi bayyana bi'ukun kuma ya ba ku labarin bima kuntum ta'malun abin da kuka kasance kuna aikatawa sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذهوا إلى ذكر الله فذهوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وشيكنا الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة إن إيماني إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة idan aka kira kiran sallah a ranar juma'a to abin da ake so fas'au ila zikirullah ku amsa wannan kira na ubangiji fas'au ku yi tafiya ku yi gaggawa zuwa amsa wannan kira wa zarul bai'a ku bar wannan kasuwancin ku bar ciniki jiya ai mun yi bayani yadda kasuwancin take ko to wannan ba irin na jiya bane wa zarul bai'a ku bar siye da siyarwa ba ni kaza ba ni gishiri ba ni magi ba ni kaniya ba ni kaza shi ake nufi ina ba ta fahimta zalikum khairul lakum wannan shine mafi alhairi a gare ku in kuntum ta'lamun inda kun san haka ina ce kun san haka kiran sallan kiran sallah na biyu lokacin da liman ya hau minbari daga lokacin da liman ya hau minbari kowane irin aiki ya haramta a wannan lokacin ciniki ya haramta daura aure ya haramta komai yanzu abin da ake jira kawai a saurari mai liman zai ce shi yasa ko nafila a lokacin da liman ya hau mumbari ba za ka yi nafila ba sai dai idan ya zo ya same ka kana gabatar da nafila sai ka tsariki dan ba za ka yanke ba ina fata an fahimta da haka daga wannan lokacin komai an yanke shi yanzu abin da ake ba magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ce ma dan uwansa kai shiru liman yana cikin hudu ba to dukkansu sun yi zunubi yana magana ne sai ka ce mishi shiru ga liman na hudu ba da kai da shi din duk kun yi zunubi an fahimta idan liman ya hau ba jan tarbi ba taban tsakuwa ba komai a nan lokacin kawai shi ake jira abin da zai tsayar da liman a wannan lokacin sai an ce gabe musulunta to ko yana hudu ba zai sauka zai musuluntar da mai musulunta sannan zuwa ci gaba da sallah a ci gaba da hudu ba ana cikin hudu ba a ce ga mai musulunta to shi kuma liman dole ya tsaya a wannan gaban ya sauka ya musuluntar da mai musulunta sannan zuwa ci gaba ina ba ta fahimta da haka shi wannan daga wannan lokacin komai ya tsaya sannan ita kuma juma'a tana daga cikin wasu ranaku masu falala farkon lokacin juma'a ya fi kowanne falala kafin liman ya hau mumbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya zo a farkon lokaci zai samu lada kamar dunkulan razumi an gane ishara ne na girman da ake nuna maka saboda tartibin da za a wanda ya zo a lokaci na biyu shi kuma zai samu lada kamar sa girman sa wanda ya zo a lokaci na uku zai samu lada kamar rago wanda ya zo a lokaci na hudu zai samu lada kamar zakara wanda ya zo a lokaci na biyar zai samu lada kamar kwai wanda ya zo a lokacin da liman ya hau mumbai to shi kuma ba a faɗan da zai samu ba amma fa ya samu ladan juma'a ina fata an fahimci shi ya samu ladan juma'a saboda a lokacin mala'iku sun rufe littafin su ma sun zo sun saurara suna sauraron liman malamai sun ta magana wanne ne wai farkon lokacin daga wani lokaci aka ce daga lokacin da rana ta zawali shine farkon lokacin kamar yadda ya zo a cikin muwaɗa ce wannan shine farkon lokaci an gane daga kuma lokacin wasu kace a'a daga lokacin da ladan ya kiran sallah na farko dan kiran sallah na farko ba shi a cikin sharadi daga baya ne ya zama cikin sharadi dan a zamanin manzon Allah kiran sallah ɗaya ake yi zamanin sayyidina Abubakar kiran sallah ɗaya ake yi zamanin sayyidina Umar haka amma a zamanin sayyidina Usman Allah ya tara mu shadda a lokacin ne ya mai da kiran sallah ya zama kiran sallah biyu saboda lokacin an ƙara yawa da yawa sai a fito a zo masallaci sai a tara an idar da sallah tunda daga kiran sallah na biyu me ake yi liman zai hau mun bari ne sai hudu ba sai sallah to sai ya zama da yawa an zo an tara an idar da sallah to sai sai da Usman alai Allah ya kara mishi yadda sai ya ce to a sa kiran sallah na farko kafin lokaci da aka dan kasuwa ya ji yanzu ya fara zuwa ya kince kince wanda yake gona an kira sallah wanda yake wani aiki ya ji an kira to daga kuma liman ya umun bari wannan shine kiran sallah na biyu shine ya tabbata to kaji kowanne yana da falalan shi sannan kuma kamar yadda ake cewa shi duk a cikin jarari babu daren da ya kai daren da aka haifi manzan Allah sai daren lailatul qadari da muke fatan mu samu za a iya samun shi a yau uku ga watan Ramadan bakwai ga watan Ramadan tara ga watan Ramadan sha ɗaya ga watan Ramadan inda ka irga wuturi har zuwa ashirin da bakwai ga watan Ramadan da ya fi rinjayi ma'ana ana son kowane lokaci ka zama mai kwazon neman lailatul qadr an dai rike ta a cikin wannan wata ina ba ta an fahimta to daga nan kuma sai daren isra'i daren isra'i sai daren arafa Allah ya Allah ya nuna mana to sai kuma daren juma'a da ka daren juma'a ita ce kawai take da darare guda biyu ranar alhamis da daddare sai a ce mishi daren juma'a da mutum zai rasu a wannan daren za a ce ya rasu daren juma'a sai kuma daren ranar juma'a shi ma ana kiran shi daren juma'a juma'a ne kawai take da wannan ina fata an fahimta da haka wanda ya rasu daren juma'a ko daren alamin ana kiran shi da daren juma'a ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wataala ce to idan dai wannan lokacin yayi gaba daya to abin da ake so ka bar wannan lokacin ka bar komai ka zo ka saurari juma'a ka saurari hudu ba za ku yi wadar bai a zalikun hairun lakun in kuntum ta'lamu sai Allah ya ce فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة فإذا قضيت الصلاة إذا كو أكا إذا تصلى فانتشروا في الأرض كفأوا كواي واسا باين قطا وابتغوا من فضل الله kunima daga cikin falalan ubangiji ana idan da sallah to an baka dama daga wannan lokacin an kulle ka ba abin da za ka yi ku bar kasuwanci amma aka idan da sallah to abin da ake nema yanzu kuma shine kowa ya ya shiga bayan ƙasa ya nema abin da zai shi yasa mu addinin mu ya sha bamban da dukkan addini kaga na dan lokaci ne tsakanin hawan liman da idan da sallah da komai ba za a samu minti talatin ba ko awa ɗaya gaba ɗaya da hudu ba da sallah muƙaddara awa ɗaya to wannan awa ɗayan ne fa gaba ɗaya shine aka aka yi fulla kasuwanci aka bar kowane irin abu ba za a ɗaura aure ba ba za a komai ba amma Allah ya ce da an gidan da sallam wamta shuru fil ardi ku ku fantsama a bayan ƙasa wamta shuru fil ardi wabtagu min fadlillah ku nima daga cikin falalan ubangiji waskurullaha kasiran idan kuma ka tafi to kuma ka zo dawo ka ambaci Allah da yawa kaji inda muka samu zikirin juma'a kenan kaji inda shehu tijjani ya ya istinbat tunda Allah subhanahu wataala ya ce waskurullaha kasiran sai aka samu na zikirin juma'a kuma a daidai lokacin da lokaci mai girma daidai lokaci mai girma ina fata an fahimta domin dan adam ana karban ana rufe littafin shi ne a bude mishi sabo a ranar juma'a saboda mene ranar juma'a za a yi kiyama a ranar za a rufe littafan aikin ka gaba daya in kayi aikin kwarai ranar za a rufe shi in ma mummuna mutum ya Allah ya kare mu ranar za a rufe kuma a wannan lokacin za a bude maka sabo na satin da za a shiga to mu alhamdulillah ba fa ba godiya idan muka zo za a same mu karken aikin mu shine la ilaha illallah tunda za a same mu muna zikiri ne la ilaha illallah shi ne karke littafin mu abin da zai zo a karke la ilaha illallah ai an rufe shi ko rana in ta fada za a same mu muna la ilaha illallah farkon littafin da za a bamu na sati shi ma la ilaha illallah wai idan wani sati ya zo farko la ilaha illallah karke me za a samu to aka duba littafin ka a ranar kiyama aka ga la ilaha illallah farko karke la ilaha illallah me ya rage ai sai kuma magana ta tsari ba za a duba ciki ba babban mutum in za a rubuta mishi wasiƙa farko ake dubawa abin da farkon ya kunsa sai kuma karki shi yasa ba a rubuta mu babba dogon wasiƙa wannan kai za kai ka rubuta kai za ka karanta abin ka abin da kawai takardar ta kunsa ake bukata sannan kuma menene karshen takardar take ne daga wane to mu an duba farko la ilaha illallah karke la ilaha illallah ai mun samu ko shine sai shehu tijani ce mi tazkiri a wannan ina fata an fahimta mu karo kan shehu tijani ne aka ce ni kai in baka a ciki ba mu ce kai ba amma mu mun yi wannan sati sati ne zuwa magani insha to mun samu wannan daidai wannan ayin ne waskurullah kasiran shi yasa zikirin juma'a ba a gidaje ba ba adadi saboda an ce kasiran ba kaman wazifa bane ba kaman lazimi bane lazimi za mu la ilaha illallah dari wazifa mu la ilaha illallah dari amma a zikirin juma'a waskurullah kasiran ne shi yasa shi yasa da zaka zama kai kadai baka samu abokan jam'i ba wani abu ya zo ko kana hanya tafiya ko wani abu shine aka ce to kai kai kai kadai akalla ana son kafin rana ta fada kai dubu ɗaya da ɗari biyu kasiran din kenan saboda kasir ana sa ran daga dubu ɗaya da ɗari biyu ya shiga kasiyar. An gane ko? To shi yasa ake ta Allah subhanahu wa ta'ala ya sama a ciki. Sukurullah kasiran la'allakun tiflihun in kun yaka za ku zama cikin wanda suke da babban rabo Allah ya sama a ciki. Sai Allah ya ce.
وإذا رأوا تجارة أو لهم فلوا إليها وتركوك قائما قل ما إن الله خير من الله قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين وشيكنا الله سبحانه وتعالى يتسيق قبل قيامنا يتسيق وإذا رأوا تجارة إذن كأنبتي يا رسول الله لوكة لسكة حاجة نقاس وانش أو لا حول هو نأبو دي شغل كدس ليك مغانا دي صحبي أكي لا حول بانوا صابا أبن دي شغل كدس domin su a lokacin aka zo idan wani haja ta shigo akwai abin da ake bugawa to ana bugawa an gane cewa ayari sun zo na masu kasuwanci to ana cikin sallah sai haka ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suka ana buga wannan ana cikin sallah sai suka waje gaba daya sai aka bar manzon Allah sai sai wasu jama'a an ce ba su wuce mutum goma sha biyu ba da su aka tsari ke juma'a sun tafi maganin kasuwanci to shine Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana cewa aulaha wal infaqu ilaiha suka watsu suka faɗa mu zuwa gare ka gare wannan haja wa tarakuka qa'ima suka barka a tsaye ya rasulullah wa tarakuka suka barka a tsaye ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wataala yake cewa ka gaya musu qul ma inda Allah lalle abin da yake wurin ubangiji khairan min al-lahw wa min al-tidara shi yafi wannan abin da yake kusa da su na shagaltarwa ko kuma na kasuwanci wallahu khairur raziqin ubangiji ne fa mafi alhairin masu azurtawa da ka duk abin da zaka gani duk abin da zaka samu abin da yake wurin ubangiji shine yafi tabbatuwa shine yafi inganci shi yasa imam malik Allah ya kara mishi yarda shi wannan dalilin yasa ya ce juma'a ba ta inganta za ta inganta ne idan a gari akwai mutum goma sha biyu saboda watsewa da aka yi aka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane goma sha biyu to juma'a tana inganta ne daga wannan adadin idan adadi ya kai mutum goma sha biyu to shikenan juma'a ta tabbata amma da sharadi ya zama waɗanda suke din iyaya ne ba bayi ba don shi bawa juma'a ba ta halatta a gare shi dukkan su mazaje ne ba mata ba domin ita mace ba sharadin juma'a a garin a tare da mazauna gari ne ba matafiya ba domin shi matafiyi juma'a ba ta halatta a gare shi ba ta zama wajibi a gare shi to yace idan aka samu wannan mutum goma sha biyu shikenan an samu abin da ake nema shi ko imam al-hassan al-basri Allah ya kara mishi yadda sai ya ce a ai daga mutum biyu ma kawai juma'a ta inganta mutum biyu ana samun mutum biyu shi inji imam al-hassan al-basri sai aka samu mutum biyu juma'a ta inganta wannan fage ne na ilimi ina fata an fahimta yace kawai sai a samu mutum daya ya hudu ba ya sallah yadda dama jam'i ya fara ne daga biyu ko sai wasu malamai suka ce a'a a samu dai uku saboda jam'i yana fara daga mutum uku ne ga liman ga mamu ina ba ta an fahimta wasu kuma suka ce a'a sai an samu mutum arba'in su ma idan wannan sharaɗin gaba ɗaya ya tabbata ba matafiya ba ba bayi ba ba mata ba ba ba irin wa'innan ba ba yara wanda juma'a ba ta wata ba a kansu ba ina fata an fahimta to shine Allah subhanahu wataala yake gaya mana to daga wannan shikenan juma'a ya halatta ai sannan kuma ita wasu malamai suka ce juma'a ba a yin ta sai a masallaci a masallacin kuma rufaffiya saboda ita hukuma ne domin jami'a da matattara ce ba za a yi inda ba rufi ba ba za a yi juma'a a wurin da yake temporary ba ina fata an fahimta misali sojoji sun tafi training ko 'yan agaji ko wasu inda za su zo za su yi kwanan har juma'a ta cike su sai a ce to bara a yi inda za a yi sallan juma'a temporary ba a haka juma'a ta fi karfin wannan ita hukuma ce ina ba ta fahimta ita hukuma ce gaba ɗayanta sannan kuma ita ta sha bamban da sauran masallatai na unguwanni a ranar juma'a abin da ake so duk wata masallaci ta unguwa a rufe ta shi yasa ake kiranta matattara duk wata masallaci ta unguwa a rufe ta wani dalili idan ya zo dalili ya sa ba za a yi juma'a ba kamar mu yanzu mun taɓa samuwan kanmu a haka to bai halatta a samu wani gida a ce za a yi juma'a ba juma'a akai ba saboda ita juma'a tana da makwafinta idan baka samu yin juma'a ba akwai azuhur za ka yi a zuhur da ka shi ba za ka je ka samu tamfurarin wuri ka ce za ka yi juma'a ba a yi kamar mu akwai lokacin da aka ce saboda lalura da aka samu kai ko ba za a yi to ba za kuma a je a ce an samu wani zaure ko wani gida don a yi wannan juma'a ba shi musulunci abin da ya tsara shugabanci da haka idan shugaba ya ce maka kakai abu kai ka tsira a wurin ubangiji nauyin shugabanci nan shine tambayar da za a yi mishi a ranar alkiyama sai ka huta ina ba ta fahimta sai kaga a wannan lokacin mutum ya tashi daga nan nan da kace misali sai ya tafi can wajen makarfi ko can wajen gaba da danja ko dai wani gu wai sai ya tafi ya juma'a ne kaga tun a tafiyan shi sharaɗin juma'a ma ta faɗi mushi dan ya zama matafi ya zama matafi dan haka juma'a bata zama wajiba akan shi ba balle sai mata tattaki har zuwa ya bi mota matafi yanzu za ka tafiya shi kenan juma'a ta faɗi a kanka in ka riska inda ake juma'a in ka ji alhamdulillah in baka riska ba in kai sallah azhar ɗinka alhamdulillah to kuma sai mutum ya zira gudiri ya sa mai a mashin ya ce ya tafi sai da yana ba ku labari sai ce wai ya tafi wuri kaza ne yi ba tun a gaya maka da zaka zaka san zaka gane cewa ya far shartin gaba daya duka inda zai je sallar kasar ya halatta a wurin duk ko inda kasar ya halatta sunan shi wurin tafiya ina ba ta amfani yanzu idan aka zo gida ana neman mutum idan ya tafiya za a ce ya tafiya kai daga ji wanda aka gaya maka aka ce tafiya ka san yayi tafiya ne ne amma idan ya je wuri ba ni nisa bane ana sa ran zai dawo sai a ce ya je unguwa ko ba haka bane da ka ita juma'a hukuma ce ba kaman saura bane shi yasa za a yi mata hudu ba wannan hudu ban na farko da na ji da ake yi sure malamai suka ce tana mazaunin kaman raka'an farko da raka'a na biyu hudu ba na farko da nabi ba liman zai hudu ba tsaye ba sai ya zauna sai ya kara ya fi mike ya kara ko to kowace hudu ba gaba ce kowace to tana matsayin raka'a farko ne in ji wasu malamai da raka'a na biyu idan muka tashi muka yi kabbaran sallah raka'a na uku da raka'a na hudu shi yasa ba a surutu kamar yadda in kana sallah ba surutu sai dai dan gyaran sallah ina ba ta amfani dan gyaran sallah wani abu ya faru kana cikin sallah liman ya yi rafkanwa sai bai gane an yi mishi tasiri sai kuma bai gane menene ainihin abin da ya faru a wurin an gani bai gane menene yanzu zai yi ba to zai iya tambaya da ya faru za kuma a samu shi yasa ake son wanda za su zama a gaban su zama sun mai da kushu'i suna ji ba su ma su zama ana raka a hutu tunanin ana raka a na uku bane kaga su ma sun shagaltu da haka daliman zai rafsanwa su ma sun rafsanwan gaba daya an rafce gaba daya to haka ake so sai ya zama to a nan za ka iya ce ma liman ai abu kaza ne za a yi wannan sallah ba ta ɓaci ba ko kuma ana cikin sallah sai a ga wani wanda zai gani masawo ya taho gari biya a gaban shi gashi ba ɗan jagora to sai a ce tsaya a wurin kana cikin sallah za ka iya ce mishi tsaya a wurin gaban ka rijiya ce ina ba ta amfani da to duk irin wa'annan amma idan ba haka ba in kana sallah kai magana to sallar ka ta baci shi yasa idan ana kuɗi ba ba a yin magana ina ba ta amfani da an gane ku da ka shi yasa ita juma'a hukuma ce ta sha bamban da sauran salloli gaba daya Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace an ce sun tafi ma da suka je neman ayarin kasuwancin sai ya zama a lokacin kaya sun yi sun daɗe wato kaman sun yanke ba a samun su sosai dalilin da ya sa suka bar masallaci kowa yana son ya je ya rika ya kama kada wani ya riga shi an ce sun je sun gaba ɗaya sun tattare da aka idan da sallah aka zo aka ce to yan kasuwa suka je suka sa wannan hajan a gaba wannan kayan za mu siya a siyar mana to bismillah amma fa kayan nan gaba ɗayan shi ayarin duk da aka gani na sayyidina usmani kaga suna sallan sun bar me kayan ma a masallaci to ai kayan na sayyidina usmani to ka san dan kasuwa shi ya san dan kasuwa ko malami shi ya san malami almajiri shi ya san almajiri mai kuɗi shi ya san mai kuɗi kowa ya san kinin shi to da suka zo tun da sayyidina Usman Allah ya kara miki dan kasuwa ne kuma mai kuɗi ne sai suka je suka ce to ya Usman ka sayar mana da kayan nan sai ce to ina ji zan siyar muku amma nawa za ku siya suka ce mushi to abin da za mu siya duk abin da ka siye shi dirhami ɗaya to mun ƙara dirhami ɗaya wato ya zama dirhami biyu an ci riban dirhami na dirhami ɗaya in an siya misali dubu ɗaya ɗaura ribar dubu ɗaya ya ce a ban siyar ba suka ce mun ɗaura dubu biyu a gwari gwari duk dubu ɗaya mun ƙara dubu biyu za mu siya dubu uku ya ce ban siyar ba mun ƙara dubu uku a haka a haka ake sai har aka zo aka ce duk dubu ɗaya misali nake yi an ƙara dubu goma abin da ka siye shi dubu ɗaya mun siye shi dubu goma sha ɗaya ka ga ai riba ta kai riba ko ku gane ba ita riba ba ta da iyaka riba ba ta da iyaka za ka iya siyan abu naira ɗaya ka siyar da shi naira goma riba ce ba ta da iyaka inda kawai illan zai shiga a tambaye ka gaskiya nawa ka siya ka siya naira ɗaya ka ce ka siya naira goma ne to wannan ka yi amma in ka siya naira ɗaya ka ce naira ɗaya na siya amma ni ba zan siyar ba sai naira goma wannan ya halatta to shi ne suka zo suka ce to usman ya usmanu wannan dan ya ce musu an siya fiye da haka ba in za ku siya ina jin ku siya amma an siya fiye da haka suka ce to yanzu duk a garin nan su wane ne zai iya siya fiye da haka sai ce to ba ku shirya ba wannan hajin da kuka gani Allah ya siya shi Allah duk dirhami daya dirhami dubu ya siya za ku yi ɗaura riba zai yiwu duk abin da aka siye shi naira ɗaya an siye shi sama da dubu ɗaya ya ce to ba za ku iya ba da haka ubangiji ya siya wannan da kuka gani gaba ɗaya na zo da shi ne don a ba da sadaka saboda Allah naira ɗaya bai karɓa ba kaga shi ne su ne waɗanda annabi ke sabai cewa zahaba a hadis suri fil udus ma'abuta dukiya sun tafi da lada yukalluna kama nusalli wa yusumuna kama nusumu wa yatasaddaquna suna sallah kamar yadda muke yi suna azumi kamar yadda muke kuma suna zakka da mafificiyar dukiyar su ko suna sadaka annabi yace ko Allah bai baku ba inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari wa fi buli ahadukum to an faɗa kuma a wajen masu kuɗi su ma sai suka je suka ci gaba da aikatawa suna tasbihin suna komai suka ƙara da suka ce abin da ka ba mu ya rasulullah kuma su ma suna yi sai annabi ya ce zalika falalillahi yutihi man yasha ai wannan falala ne ba inda za a yi sun riga sun tsere muku kenan Allah ya sa mu cikin wanda za mu tsere da alfarmar ke da rasulullah sai mu kwana nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi da gare mu ne Allah ya fi mana alfarman da Alhamdulillah mun saurari tafsirin Alkur'ani mai girma kenan wanda Alaramma Malam Yahaya Abubakar Dakaci ke janyo ayoyi Sheikh Khalifa Abbas Ismail Abbas Dakaci sarkin malaman Dakaci shugaban kwamitin tafsirai na kungiyar Fitiyanul Islam na jihar Kaduna ke fassara Alhaji Salisu Nuhu mai masara soba ya dauki nauyin shirin fi sabilillah Allah ya saka da alkhairi a madadin wanda ya hidima shirin Sulaiman Abdulsalam ni da na gabatar Yahaya Rayyan Jingul nake cewa wassalamu alaikum